Ɗaga wannan, eh ta yi haka barta kawai. Wannan ta yi? Na ji kamar tana ƙara haka. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قلت هكذا انتهي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام يومنا شاتقوس ga watan Jumada Ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya daidai da ishirin daidai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin abin nan bulugul maram na dillatil ahkam muna cikin kitabul jinayat littafin da yake bayanin wato ayyukan laifi da asha da kuma hukunce-hukuncensu. Wani hadisi muka tsaya. Wani Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu an karba hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda anna jariyatan lalle wata yarinya wuji da ra'suha an samu kanta qad rubba an kwankwace shi duk an dandake kan baina hajaraina da duwatsu guda biyu akai ta kwankwatsarta akai ta bugun kanta da duwatsun sai da ta mutu fasaluwa sai suka tambaye ta man sana'a biki hada wane ne wanda ya aikata haka gare ki waye miki wannan mugun aiki fulanun wane ne ya maki fulanun wane ne ya miki tana cewa a'a wane ne ya miki tana cewa a'a hatta zakaru yahudiyan har sai da suka faɗi wani ba yahude fa auma'at bi ra'siha sai ta nuni da kanta tace eh shine fa ukhidha al-yahudiyu sai aka kamo ba yahudan fa qarra aka tambaye shi sai ya tabbatar da shi ne ya kashe ta saboda wasu 'yan hannunta na zinariya so yake yi kawai bai ce ta bado ta kibada ba kawai saboda su ya kashe ta ya cire su ba wai ya nemi ta bado 'yan hannun ta kibada ba a 'yan hannun yake so muke tambaye ta kawo ko in kashe ki duk ba ya haka ba kawai ya kashe ta dan ya cire yan hannunta Amara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni an yuradda ra'suhu shi ma tantace mashi kai bayna hajaraini tsakanin duwatsu guda biyu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wal lafzu li muslim labazi kuma na imam muslim ne ina abin da hadisi yake nuna mu kisasi a cikin kisan da aka yi da gangan dama shi kisan ganganci na zalunci kamar irin wannan wato shine ake mami yake maramuwa wanda kai da gangan da gayya kana neman kashe mutum kuma ka samu dama ka kashe shi sannan hadisi yana nuna mamu cewa ana kashe mace ko ana kashe namiji saboda ya kashe mace kuna ganewa don mutum namiji ya kashe mace shi ma kashe shi ake inda kisan ganganci ne kisa shi na hadisi yana nuna mamu wato irin tsananin jaraba ta yahudawa da kuma kwaɗayin abin duniya domin ya kashe ta ne saboda 'yan hannunta a 'yan hannun da ya kashe ta saboda su bai nemi ta bashi ta hana ba kawai saboda yana son su ne ya ce bari in kashe ta in cire 'yan hannun wannan yana nuna ƙeƙashewan zuciyar Yahudawa da kuma wato muninsu da irin cin amanarsu. Domin kafiran amana ne, kafirai ne da ake zaune tare da su a cikin Madina, suna ungosu musulmi na ungosu, kaga an bar su zauna. Yanan mutum ne da yake zanne tare da mutane. saboda ka yana iya mata wayo ya kwace ko ya nuna mata ƙarfi ya kwace mata waɗannan waɗannan yan hannun nata ba tare da ya mata wannan mummunan kashewa ba amma saboda rishin mutuncin yahudu da kuma tsananin kiyayya sa akan musulmi ya sayi wannan aika aika muna ganewa ko sannan kuma hadisi yana yin nuni akan wato hukuncin kisan gilla domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe wannan ba yahudan ba tare da neman wato a dangin ita wannan yarinyar da aka kashe ba manzo Allah bai ce a nemo su ba shi ma kisan gilla ba magana afuwa ciki muna ganewa ku ba afuwa cikin kisan gilla shine irin wannan kisan da aka yi ma wannan mace sannan kuma hadisi yana nuna mamu cewa wato duk wanda ya kashe mutum za a rama in za a rama za a rama da irin abin da ya kashe wannan mutumin kaga ya kashe ta da mi da dutse shi ma kashe shi da dutse tsawon wannan abin mai nauyi ne kamar dutse ko ko mai kaifi ne kamar wuka da irin shi za a kashe shi amma nan matsala ce ta zabani tsakanin malamai kun gane ko yawancin malamai sun taba akan mafi yawansu sun taba kan wato ana kashe mutunan da ya kisan kai na ganganci irin wannan da irin abin da ya kisan kai wasu kuma suka ce a kawai za a kashe shi ne shikenan a fitan mai da rai shikenan ba sai an rama yadda ya ba amma su waɗanda suka ce za a kashe shi da irin yadda ya kisa sun ba da dalili da magana Allah ta'ala wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bih idan za ku yin ramuwa to kurama da irin abin da aka yi maku aika aika da shi to an an zage ka ba ka yi hakuri sai ka yi irin shi kakka kara in aka mare ka kakka yi bi kai daya kakka yi kai haka kai haka kai ta yi to ka wuce iyaka amma asali ma Allah cewa ka yi hakuri hakurin ya fi alheri wala in sabartum lahuwa khairul lissabirina ko ya hakuri shine mafi alheri ga masu hakuri in karama baka da komi wurin Allah sai dai ka huce haushinka da ka nuna mai ba tsoro kake ji ba amma in ka yi hakuri kuma zaka samu lada Allah zai baka aljanna ta musamman saboda wannan hakurin amma ba hana karamawa ba sai dai kuma an ce kakka wuce iyaka in ka san fushi zai ɗauki hankalinka ka kasa ramawa yadda aka maka to kama bari yayi garin ramuwa kuma a je a ce ai ga kacan ma an ɗarme ka muna ganewa ko to shine abin da wannan hadisi ya nuni akan shi hadisi na gaba malam yace wa ne imran bin husayn an karbo shi ne daga imran dan husayn radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda ya ce anna gulaman lalle wani ƙaramin yaro abin da ake ce ma gulamu shine ƙaramin yaro wanda bai kai balaga ba li unasin fuqara'a kuma yaron wasu talakawa ne wasu mutane ne talakawa su ma ba su da komi qata'a ya cire uzna gulamin kunnan wani yaro li unasin aghniya'a wanda shi kuma yaron na wasu mutane ne mawadata dan talakawa ne ya faɗa da dan masu kuɗi sai dan talakawa ya cire ma dan masu kuɗi kunne fata wa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo ra nabi sallallahu alaihi wasallam falam yaj'al lahum shay'an sai manzo Allah bai sanya musu komai ba rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito shi والثلاثه da kuma malamai guda uku bi isnadin sahih da isnadi ingantacce muna ganewa ko ma'ana ba ai komai ba ce a rama ba ba ce shi ma a cire mai kunni ba me yasa saboda yaro ne bai kai matsayin mi ba bai kai matsayin arama ba yaro in yayi banna ba aramawa saboda bai kai matsayin ramawa ba muna ganewa ko sai dai ana iya ba da diya ana iya dora ma uwayen shi wani abu su biya amma dai shi ba za a mashi ba tsarin addinin musulunci shi yasa manzo Allah bai musu komai ba su wanda aka cire ma dan dan su kunne manzo Allah bai ce kuma bari a rama muku ba muna ganewa ko a saboda laifin yaro karami wanda bai bar sai ya balaga in ya balaga ne to shikenan alƙalami na gudana a kan shi sa'annan kuma manzo Allah bai ce a bada diya ba ka gani komai ba ai ba manzo Allah ya ce ku yi hakuri wasa ce ta yara ku yi hakuri kawai manzo Allah bai ce dangi sai sun biya diya ba saboda mi saboda talakawa ne ita kuma diya tana wajaba ne akan dangi ko amma ba ta waje ba a kansu sai in sun zamanto suna da da zaran sun zamanto talakawa ne to shikenan in ba su da to sai a ba da diya wato ga baitul mal baitul mal asusun kasa shi za biyan wannan diya ba ba dangin shi ba saboda dangi ba su da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama bai masu komi ba ka babu kisasi tsakanin yara ba a kisashi tsakanin yaro da yaro in basu balaga ba ko tsakanin mahaukaci da mahaukaci mahaukata tsakanin su suma ba a yi duk wanda hankalin shi ya gushe saboda wani mafarin da za a mai uzuri to in yayi laifi wato ba za a matsa ba da diya ba in ma matsa za a bada wato sai dai baitul mali ya bada amma da dan masu kuɗin nan ne ya cire ma dan talakawa kunne to da sai an biya diya saboda suna da kuɗi kuna ganewa nan sai an biya diya saboda suna iya bada diya amma nan talaka ne dan talakawa ne kuma karamin yaro shi yasa annabi alaihi salatu wassalam bai ba su komi ba yace su yi hakuri kawai amma su malamai suna cewa tana yiwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su diya a cikin baitul mal tana yiwa ba babu wani dalili da ya nuna haka amma asali dai idan yaro ya banna babu laifi a kan shi amma akwai laifi a kan iyayen shi sai an caji iyaye in ko ba su da hali kamar nan kaga talakawa ne to baitul mala ake kai kara gare shi cewa ga wani yaro karami amma iyayen shi ba su da hali yayi aika aika ga yaron mu haka zo aka bincika aka ga haka nan ne to sai baitul mali ya bada ya biya diya gaba daya diya wannan bannar da aka yi na ganewa ko to shine abin da hadisi ya nuna abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi diya gare shi ba saboda haka wa na amr min shu'aib an karba hadisi daga amr dan shu'aib an abihi daga baban shi an jaddihi daga kakan shi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda anna rajulan lalle wani mutum ta'ana rajulan ya soki wani mutum bi qarnin da qahu fi rukbatihi a cikin gwiwar shi suna rigima suna fada ya dauko kaho kawai sai soka mai ga gwiwa fa jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai zo ra nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace aqidini yace ya rasulullahi ma'aikin Allah mun yi fada da wani ya soke ni da kaho ga gwiwa ta karama mani fa qala sai nabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta tabra'a kabari har sai ka warki har sai an ga inda ciwon ka ya kai in ka warke shi kenan sai a zo a rama maka thumma ja ilaihi ya kasa yan hakuri bayan ya tayi kuma ya sake dawowa ya sake dawo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai yace aqidini yace ya rasulullah araba mani mutunan na ya soke ni da kaho ga gwiwata fa aqadahu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba mishi mai kaut wana ka mai kisashi thumma jaa ilaihi sa'an nan yazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace ya rasulullah yace ya ba ki Allah arishtu na koma gurgu na gurgunce faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qad nahaituka ai da ma na hana ka na ce maka ka bari sai ka warki ba zan rama maka ba sai ka warki fa asaita ni sai ka saba mani fa ab'adaka Allah sai Allah ya nisantar da kai saboda na baka umarni ka ki dauka wa batala arajuka gurguntarka ta ta zama ta banza kawai ka tahe ka kawai ba me za a maka shine ma'anar batala arajuka gurguntarka shikenan ta tafi ka banza to kake a kamo shi ma karya shi ya zama gurgu an rama maka yadda ya ma shikenan amma da ka bari an ga inda ciwon ya kai sai a mai irin yadda ya maka ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنا مايكي صلى الله عليه وسلم يانا أن يقتص أزنكي انكساسي من جرح دقلوني حتى يبرأ صاحبه السيمي شياورك رواه أحمد إمام أحمد يرويتوش والدار قطني دار قطني وإلا بالإرسال وما ديسن أن إلا انتدشي دا إرسالي سوى مرسلني amma hadisi ne ingantacce abinda hadisi yake nuna mamu kisashi damuwa tsakanin amma hadisi yana karantar da mu cewa ba ya da kyawu a yi kisasi daga wata gaba da aka cutar da mutum gare ta har sai ta warki gabani bai kamata a yi ba in aka yi gabana haka to da abin da ya faru kuma ba ka ƙara dawowa ka ce ga abin da ya faru sai ka bari sai ka warke wannan shine mazhabin mafi yawan malamai dalilin su kuma shine wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama idan kuma wanda aka marauni aka ji ma cewa ya matsa ya matsa sai an rama to shikenan sai an rama abin da ya faru bayan an rama to shikenan shi za ya daukar nauyin shi muna ganewa ko yawa gwamnati ko kuma alkali ko mahukunta ba za ta dauki nauyin komai ba shikenan saboda rauni in dai ba warkewa ba akwai yiwuwar ya zama wani abu sannan in ya zama wani abu ana yi dibawa a gani tunda ka lahanta mutum ka ka nakasa shi ka maida shi wani iri to me ya kamata a maka amma lokacin da kake cikin rauni irin wanda kai din ne za a yi shikenan irin wanda aka maka ne za a rama ma shikenan babu wani abu wanda wannan amma in ka bari ka warke sakamakon wannan raunin da ya ma ka zamanto kana dange shi ka zama gurgu kaga shi kenan sai a mai a aza mai diya yanzu kuma baka da diya tana yiwa shi kuma an soke shi kuma ya warke shi ya samu lafiya kai kuma ka kasa hakuri ka samu illa ka samu nakasa to saboda haka kenan bai kamata ba a addinin musulunci a shari'ance in an ji maka ciwo kai gaugawan cewa sai an rama maka wannan a lokacin da wato tsakanin mu ke akwai ana zartar da doka Allah subhanahu wataala wannan dai dokoki ne da muke gai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana su ba aiki yake da su ba Allah ya samu dace wa ya bi hurairah radiyallahu anhu an karba hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda qala yace iqtatal iqtatalat imra'atani mata guda biyu sun yi fada min Huzailin daga kabilan Huzail kishiya da kishiya ce wadan kishiya da kishiya ne suka yi fada faramat ihdahum al-ukhra sai ɗaya ta jefa ɗaya bi hajarin da duci fa qatalata sai ta kashe ta wa ma fi batniha kuma ta kashe abin da yake cikin cikinta tana da juna biyu su bin da suka mutu faqtasamu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai danginta suka kawo kara zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci annadiyata janiniha cewa diyan wato tayinta ɗanta da ke cikin cikinta ghurratu abdin za a ba da wato diya shine ghurra za a ba da ghurra abdin a ba da bawa namiji awwali da ko kuma a ba da baiwa mace ba uwar ba ɗan ɗan da shi ma sakamakon an kashe uwa aka kashe shi to shi diya shi shine sai a ba da bawa guda a matsayin shi kuna ganewa ko a ba da baiwa guda a matsayin wannan yaro da aka kashe yana cikin ciki wa qada bi diyatil mar'a man zala hukunci da diyan mace ala akilatiha akan danginta su kuma dangi su za su biyan diya dangi gaba daya da waɗanda suke gado da wanda ba su gado duka za a tara su kowa ga a azamai abin da za a biya kuna ganewa ku kuma za a biya diyan nan tsawon shekaru uku in mutane ba su da wadata za a ba su shekara uku duk wata duk wata biyu duk wata uku tsawon shekara uku sun ƙi zuba kuɗi har su biya wannan diya in kuma wadata ne sai a rage musu ana yi sa musu rabin shekara ko shekara ɗaya wa warrasaha waladaha kuma ya gadar da ɗanta gare ta wa man ma'ahum ko wa warithaha waladuha danta sai ƴaƴanta sai su gaje ta kenan wa mamahum da wanda yake tare da su fa qala hamal ibn an-nabighati al-hudhali sai hamal dan an-nabigha al-hudhali yace ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah kaifa yughramu yaya ne za'a yin tara za a biya tara ga malla shariba wanda bai sha ruwa ba mana yana cikin ciki bai hito ba wala akala kuma bai ci abinci ba wala nafaka kuma bai taba yin magana ba asli ma bai hito daga duniya ba bai daga ciki ba wala sahalla kuma bai yi kara ba bai kuka ba fa mithlu zalika yutal yace irin wannan ai banza yake da shi kawai yace ma annabi shine yuqal fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna ma hadha min ikhwani alkuhani wannan yana daga cikin ƴan uwan bokayi me yasa min ajli saj'ihi saboda irin salon zancen shi saje shine salo na zance wanda in ka fara duk ƙarshen magana ka sai ka kare da wani harafi ita ma magana ta biyu ka ɗauko ta da wani harafi har sai ka ƙara maganar ka ai kaga cewa yi kaifa yughramu man la shariba wala akala wala nataqa wala istahalla fa mithlu zalika yutallu kaga duk ƙarshen maganar shi yana karewa da mi da lamu sai bi salo irin na bokayi bokayi su suke irin wannan tsarin magana don su dauki hankalinka don ka ce ka gaskiya malamin na ya iya magana muna ganewa ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace min ajli saj'ihi saboda saja'in shi saja'i wani babi ne daga cikin babukan ilmin balaga eh zance ne iya zance in an yi shi dan a ja hankalin mutum ya san Allah ya san gaskiya wannan ba matsala amma irin na bokaye wanda ya ka kiran ka ne yake dan ka san ƙarya yasa ran manzo Allah ya kushe shi sa'annan kuma saja ana yin shi mai kyawo shine wanda za ka yi ba da wata manufa ba ba da nufi ba kawai ka tari ne ake Allah ya datar da kai kai ta dumumuwa kana sauke magana ta ƙarshe iri daya kuna ganewa amma ga yanan cikin Qur'ani da yawa inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar dirar ranar ce ga tarko yake ce masajar wala a'udhu bi rabbin nas ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس سين سين yana ta karewa suna da yawa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kaga ra'un ra'un ra'un ce ko ga nan suna da yawa cikin qur'ani wani alqur'ani na gaskiya ne ba an yi shi da niyan an yi shi dan a jawo hankalinka ka gane gaskiya ne to irin shi ba haramun bane manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallama an samu yayi irin shi manzo Allah ya ce ma wata rana ya ce ma ansar innakum lataqilluna inda at-tama' wa takthuruna inda al-faza' a gari ya kare da mi kuma ga nan Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع وأعوذ بك من هذه الأربع da ainin ainin ga sunan sajo kenan manzala ya kushe nashi ne saboda mi shi yana so wannan dumin da ya mai kyawu manzala ya ce lalle ka iya magana to bari a diba a gani lalle macen nan bai kamata a karbi diyar ta ba ko yaron nan bai kamata a ce sai an biya diyar shi ba kuna ganewa yayi da gangane da tsarin magana shi yasa manzo Allah yace aikin banza kai kuna ganewa to abin da hadisi yake karantar da mu a cewa idan aka samu hatsaniya kuma shi wannan mutumin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mijin matan ne guda biyu mijinsu ne. To abin da hadisi yake karantar da mu cewa idan aka samu irin wannan a rigima tsakanin mata guda biyu guda ta kashe guda to lalle sai an biya diya. Sa'annan kuma idan yaro na cikin ciki shi ma aka kashe uwar shi to shi ma sai an yi mai sai an biya diya. nan babu kisasi ko domin irin wannan kisa din da duci ta doka ta fasa mata duci sai ta wada ta mutu galibi duci bai kashe mutum kana bugun shi ne dan dai ka rage mai karhi ya fadi ko ya rauni ko wani abu ya kyale ka mutum ya ji zahin ciwo ya kaga sai ya barfada to garin ka, ka, rage mai karfi in ya fadi ya mutu kaga ba ba kisa ne kai na da gangan ba shi yasa irin shi ake ce mai shibhul amd ya yi kama da kisan ganganci amma ba na ganganci ba ne na ganganci shine wanda za ka kana neman mutum sai ka kashe shi ka nufi mutum dan ka kashe shi to shi kenan kuma sai ka kashe shi to a lokacin ko da mi ka kashe shi to ka yi kisan ganganci amma idan gwada ne kuke yi kulli kana kana bugun shi yana bugun ka da kamar wani bugu sai ya zube a kai ba niyyar ka ka kashe shi ba hada ne kawai dai ka samu ka takaita shi ka yi mai jina-jina ka rage mai ƙarfi shi kenan da ya zube ƙasa kaga sai ya hakura da faɗa da wurin zubewa ƙasa sai ya mutu saboda haka ita tana faɗa da ita kawai ta ɗauko dutse sai ta buga mata kawai sai ta mutu to irin shi diya ake bada sai dai ana bada diya mai kabri tsanantawa ake wurin bada diya ba wai ba a sauƙaƙawa saboda fitar da rai kuma ta hanyar faɗa ne aka yi wallahu ta'ala alam saboda haka kenan wannan yana nuna bambanci tsakanin kisan ganganci da kuma kisan da ya kama da ganganci kisan da ya kama da ganganci to ba a yin kisasi a cikin shi ana ba da diya diya kuma ana ba da taga ga ainihi ana ba da taga wanda aka kashe sa'annan kuma malamai suka ce kisa mai kama da ganganci to diyar tana tsayawa ne ga mutum shi da ya kisan ba a dora ma dangin shi kuna ganewa ko wa anas radiyallahu ta'ala an karba hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara mashi yarda annar rubayya lalle rubayya akwai saura ko aye wa akhrajahu abu dawud wa an-nasa'i abu dawud da nasa'i sun fitar da shi kuma min hadith ibn abbas daga hadisin Abdullahi dan Abbas anna Umara radiyallahu anhu lalle sayyidina Umar Allah ya kara mashi yarda sa'ala ya tambayi man shahida qada'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya halarci hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil janin a cikin dan da yake cikin ciki qala fa qama hamal ibn an-nabiqa shamal an-nabiqa ya tashi tsaye fa qala sai ya ce kuntu na kasance baina mar'ataini ko na kasance tsakanin mata guda biyu fa darabat ihdahum al-ukhra sai dai ta bigi daya wa zakarahu sai ya faɗa hadisin muktasaran a takaice sahabu ne bana ibn bana inganta shi wal hakimu da imam al hakim kenan mabarin riwayan hadisi shine wannan tana yi haka ta faru sayyidina umar bai san da hukuncin ba sai ya tambaya yace cikin ku wa ya san hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da yaron da yake cikin ciki aka kashe shi to shi hamil wanda shine aka yi abin gaban shi shine wanda ya wannan dumumuwa din sai ce ni gaba na aka yi kuma gaba na aka yi fadan ina tsakanin matan suka yi fadan sai guda ta bige daya ta kashe ta za ka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya hukunci cewa ga abin da za a badawa وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر أن كربو دغ أنس بن مالك الله يقال ما سيردا يتي أن الربيع بنت النضر للي الربيع بنت النضر أمته أم شيش يا ما يفن شيش يا أنس كسرت تاكريا ثنية جارية أولا وتيارينيا saniya su ne waɗannan haurukan biyu sama biyu ƙasa wanda in ka danta bakinka suna gamuwa su ake ce masaniya to ta karya haƙori ko na sama ko na ƙasa na wata yarinya faƙwalabu ilaihal afuwa sai suka nemi afuwa yafewa zuwa gare ta ba abau sai suka kiya danginta sai suka ce ba su yarda ba sai an rama musu fa'aradul arsha sai suka nemi a kimanta haƙorin da aka karya mata a biya shine arsh abinda ka cire ma mutum cikin jikin mutum shine sai a auna a kaddara kimar shi a gani nawa zai yake ce ma arsh suka ce to a auna a gani nawa za a biya haƙorin da aka cire mata aka karya mata fa abu nan ma danginta suka ce ba mu yarda ba sai an rama fa ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo wurin manzala sallallahu alaihi sallama manzala sallallahu alaihi sallam ce ba za ku yafi ba ba za ku karbi diya ba fa abu suka kiya illa alqisas suka ce sai an rama mai yarinyar su amara rasulullahi sallallahu alaihi sallam bil qisas sai manzala sallallahu alaihi sallam ya umarni da qisasi Allah ya ce to a rama mata fa qala anas ibn an-nadr sai anas dan nadr yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah a taksiru saniyatar rabi ko rubayya shin za ka karya haƙorin sama ko na ƙasa na rubayya don ta karya haƙorin wata yarinya ran shi ya ɓaci muna ganewa wannan yana nuna irin ka ya ɓaci kai wata mummunan magana to ba ka yi laifi ba cikin ɓacin rai in kai magana Allah ba zai kama ka da wannan magana ba haka ma cikin farin ciki mai tsanani in ka yi magana mummuna Allah ba zai kama ka da laifi ba saboda bacin rai mai tsanani ya hidda ka daga hayyacinka muna ganewa haka farin ciki mai tsanani shi ma ya saka ya ta daga hayyacinka kamar mutumin da farin ciki ya same shi ya ce Allah kai bawa na ne ni ne mahaliccinka saboda jin daɗi kuma Allah bai kama shi da laifi ba akhta'a min shiddatil farah annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi kuskure saboda tsananin murna da jin daɗi. yana cikin daji ya kwanta ya huta da abincin shi da ruwan shi da dukiyar shi da komai suna saman abin hawan shi ya bari bai sabko su ba shi kuma rakumin shi kawai sai ya kama tahiya kasar rakumi uban gararan ba ya ta tahiya bar shi yana tashi yayi nan yayi nan yayi nan da gudu bai ga alama ba nan ma ko ina ya gaji da yawo ya dawo inda inda ya huta ya tsaya ya hakura ce to ya za yanzu bai san ya za ya badala ina nan bacci ya dan dauke shi haka kuma sai ga raƙuman Allah ya maido mishi da komi da komi ba abin da ya salwanta abincin shi da ruwan shi da kudin shi duk suna nan a gani murna ta ta abin nan din shi tsananin farin ciki da jin daɗi ya dauke shi sai gashi yana cewa me yana cewa Allahumma anta abdi wa ana rabbuka Allah kai bawa na ne ni ne ubangijinka wurin ya ce Allah kai ne malici na ni bawanka ne sai ya kuskure ya canza saboda murna Allah ba zai kama shi ba to haka nan ma mutunan nan da ya maganan nan a ta rishin ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a taksiru ya ce ya rasulallah ya ce a taksiru saniyata rubayya ya ce la a'a wallazi ba saka bil haqq ya ce na rantse da Allah wanda ya aiko ka da gaskiya la taksir saniyata ba za ka karya mata a korinta ba cikin bacin rai me yasa kuma yake wannan saboda ya san ai akwai dama akwai daman yafiwa akwai daman diya yasa ya wannan magana inda a ce hukuncin ba zai doki ɗaya daga cikin waɗannan da ba zai wannan magana ba wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya Anas ya kai Anas kitabullahi dokan Allah ta ce alqisas wanda ya ɓata ma wani wani sashi na jiki shi ma a ɓata mashi arama kawai shi ne ana cikin haka faradiyal qawm sai dangin ita wadda aka cire ma haure din suka yarda fa afo sai suka ce sun yafi ya Allah ya taimake shi rantsuwar da ya bai karya ta ba oh ya rantse da Allah ya ce ba za a karya ba kuma ba karya ba ba kafara faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce inna min ibadillah lalle daga cikin bayan Allah man law aqsama ala Allah akwai wanda da zai yi rantsuwa ga Allah akan ba za a yi abu ko sai an yi la abarrahu da sai Allah ya kyautata mashi ai kaga ya rantsuwa kuma Allah ya ce to rantsuwar ka tayi ba za a yi abun ba wannan yana nuna darajar wannan sahabi cewa yana daga cikin bayan Allah suna nan kuma suna duk akwai su nan wurin amma kai kana da abin baka sani ba fa domin ka sani hallaka za kai yasa sai Allah ya boye abin baka san lokacin da zaka ce ka rance da Allah sai an yi abu kuma sai a yi ka rance da Allah ba za a yi ba sai a ki kai baka san kana da wannan baiwa ba dan ka sani ka zama wali wurin ka za a zo a zanki nema albarka yasa baka san kana da abun ba shikenan Allah zai boye abun in ba haka ba haka sani za a zanki zuwa wurin ka ce dan Allah irin tsuwa abin nan sai an yi shi dan Allah karancewa ne yace zai bani kuɗi karance sai an bani ka kai ma sai ka zama dan business nawa za ka bani ko ba haka ba dama sai ka zange nema abin da za a baka irin tsuwa wannan yana nuna daraja da falala wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana cikin bayan Allah da Allah ya ba su irin wannan baiwa din cewa da za su yi rantsuwa akan ba za a yi abin mutu ba za a yi ba da za su yi rantsuwa kuma akan sai an yi abin to sai an yi shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wal lafdhu lil bukhari lafazi na imam al bukhari ne wallahu ta'ala alam ko tambayoyi guda nawa ne a to yayi nawa ake kira ai da 20 ake ku ba matsala bismillah bismillah
yana bukata ba su halin da ba su hanyar mutu da za su
eh magada ne aka bar masu dukiyoyi da da babban gida haka to shi babban gidan magajinsu sai ya ce ko cikin magada yake shi ma yawa sai ya ce shi yana bukatar wannan gidan da aka zo aka kakkasa kowa aka hidda mai nashi sai ya ce to zai ba kowa nashi amma bai ba su kuɗin da ya kamata ya ba su ba ko sai dan nan ciccira musu wani abu sai ya rage gidan kenan gida ba na ya bane ah, su ma ba nasu bane tunda ya ba su wani abu yawa sai a diba a ga lokacin da aka yi abin nawa ne ya kamata ya ba su in shi da Allah ya mai cikawa bai ba su ba sai a diba ga in yana da abin da za a ba su ya hidda kowa shi kenan sai a karba cikin dukiyar shi in ko babu to sai a diba gidan a gani a ƙara kimanta shi sai an sai an kare da su sannan shi da shi to sai a diba ga nawa ya rage cikin abin da ya kamata ya ba su bai ba su ba in ya kama a raba gidan a saida ko a saida shi gaba ɗaya sai a saida don a ba kowa hakkin shi haka ya kamata a yi ta kowane mace ce ta ce tana da juna biyu amma karami sai jini ya zuwa amma bai haɗu ba ba ta yi ɓarin ba to ta ce wannan jinin da ke zuba yanzu ya daina me ne hukuncin shi ba ya da wani hukunci Ha.
mace ce tana da juna biyu sai abin nan sai ta samu abin nan matsala cikin shi kamar cikin ne za ya zuba amma bai zube ba ko eh bai zube an ba diba bai zube ba eh bai zube ba likita amma jini na ta zuba wannan jinin ba ya da wani hukunci masha tunda ba jinin haihuwa bane tunda ciki na nan haka nan ba jinin haihuwa bane wannan jinin baya hana ta ta yi sallah baya hana ta ta yi azumi sai ibadodi ba zai hana ta ba baya da hukunci tunda shi ba na al'ada bane kuma ba na haihuwa bane Na- masha inda ya zube ne sai ya zama na haihuwa amma tunda bai zube ba yana can ciki masha eh wani jini ne dai na ciwo ya zube ki
na sa ka rai dan da karshe ya ce mamma su ce ba ta da laya ke bar addu'a gare ku kuma ga yan uwa za a kai ta ciniji to yace yana bara addu'a da mahaifiyar shi da ba ta da lafiya ciwo ya yi tsanani har ma sai an hita da ita waje kasabci ne ji to Allah ya sa a aiki lafiya Allah ya sa a samu lafiya Allah ya ba ta lafiya amin dukkan marasa lafiya ma Allah ya ba su lafiya Amin ya Allah na'am assalamu makalma ta bai ce to kan karami sai dai ayi na jikka talatin sai saboda zuwa gida kamar gida shi bai sani kuma da makanta to amma wani bai yi game da eh, polisai bisa hanya yan patri sai musu
alaikum kamar da musu kada ya nuna musu dai kamar da dai ya hidda kai shi gare su
mutum da yana da moto ƙarami ya saye shi ne saboda zan ki zuwa makaranta wani lokaci in ya in ya gamu da polis ko jandarmu ko dai masu dai fatiri da daddare in ya gamu da su su ce yana masa ƙarya don su kyale shi wannan ƙarya ya take ƙarya ce ba ƙarya kai ba ƙarya ce ka yayi ba ma ƙarya irin haka ta halitta duk da yake kai ma abin da kai ba daidai ba ne ya kamata ka samu makam kamar hita ka yi mutan ka takardu ka rabu da yin ƙarya amma duk wanda yake so ya karbe ma dukiyarka ka kana iya yin abin da za ka yi don ka fita daga da ƙoƙarin kwace ma abin da za yi amma dai kai ma ya kamata tunda haƙƙi ne na ƙasa kuma kiyaye lafiya dukiyarka ne ya kamata ka yi in kai kokari kai ka rabu da wannan ƙarya kullum in ka gansu gaban ka gada shi kenan ka tsaida ka ga takardu shi kenan amma kullum har sai sun kai sun gane ka makarya su hatta yi ku saba inda Allah kazaban Allah ya kiyaye kira sallah
zakar gami da yara ƙanana da shi ko ya halitta ne koya musu kamar ya dinga yin azkar tare da ƙananan yara ya halitta a ko ya halitta ya zanki azkar tare da yara kamar yana karantawa suna karantawa don su iya ya halitta kuma lokacin da yake na safe cikin gida sai ya zanki daga murya suna yana yi suna faɗi yana yi suna faɗi saboda koyarwa ya halitta
Malam sai tambaya wannan ya ce ƙanin shi ne ya rasu amma mahaifin shi da mahaifiyarsa da shi da ƙannansa suna raye ko ya halitta a basu a basu a basu gado bai da aure
to bai rubuta haka ba mutum ne ya rasu yana da uwaye kuma da yan uwa to yan uwan ko ya halitta ba su gado ba su da gado saboda haka gado na uwa da uba ne kawai duk lokacin da uba yake da rai to yan uwan mamaci ba su da gado ƙannan shi da magajin shi ba su da gado uba ke tare su amma in uwa ce to ba ta tare su sai su yi gado amma in dai uba na da rai shikenan saboda haka wannan dukiya za a raba ta kashi uku uwa ta ɗauki ɗaya uba ya ɗauki kashi biyu kenan an ƙare yan waye uwayenku ne tunda su suka yi gado ai dole su ba ku za su ci amma ba dole ba ne sai sun ga dama amma dai tunda uwayenku ne ai shikenan ƙarshe dai ku ne za a ba abin amma dai ku ba ku da gado ciki na'am na'am sai tambaya malam wanda ce dangance da zakka aya da ake ake zakka aya duk ɗaya ne zakka aya da zakkan hatsi da dawa duk ɗaya ne hukuncin su ɗaya duk tiya ɗari uku ne in ta kai tiya ɗari uku sai a hidda tiya talatin na'am na'am malam wanda ya tambaya ce dangance da annabi ya taɓa ganin Allah ido da ido
wa annabi ya taɓa ganin Allah ido da ido wannan matsala ce ta sabani tsakanin wasu sahabbai sun ce ya gani wasu kuma suka ce bai gani ba Allah ya ga dama sai ya nuna ma manzo Allah zatin shi in kuma ya ga dama sai ya boye mai zatin shi na'am na'am sai malam akwai wani dan uwa nan yace an kawo wani shi dan uwan shi na likita yana wara addu'a da kuma masu bara addu'o'i ba ko wani ba Allah da yake bar addu'a ga dan uwan shi da yake nan likita yana jiya in Allah ya bashi lafiya na'am aina
Mai ce Allahu akbar kuma ladanci kun ko ba ladanci ne lanin shi ne lanin lanin shi.
wa mai hukuncin liman cikin sallah ya ce Allahu akbar shi ma ladan ya ce Allahu akbar ya halitta ba haramun ba ne ma'ana ladanci ina ganin shi ne ke tambaya ko shi ya halitta a yi ladanci kuma ya halitta a bari in liman ba ya daga murya shi ko da yana daga ma shi ma ladan yana iya ce Allahu akbar ma dai yanzu kusan bukatar haka duk ta kare inda masallatai sun yawa da lasifikoki amma an yi ba wani abu bane duk da yake wasu malamai sun lissafa shi daga cikin bid'a ko makaruhi to amma dai babu wani abu a cikin insha Allah musamman ma in ma mu ba su yin liman in ba ya daga murya shi ko baya da sauti wanda za ko da iyakar daga murya yake nan to ya halitta ladan ya zangi ladanci ya zangi yin zakaranci muna ganewa ko babu laifi a cikin wannan na'am
Ya sai wani ba like tam- ke Huh?
ba tambaya na eh ko aka tambayo wani kuɗi amma shi ne halin da ya tashi da zakka dama shi ya tambayo shi kuɗin sai da ya tashi da zakka sai ya bashi kuɗin sai ya bashi kuɗi sai da baya shi ne halin sai to ya dawo ya ce tunda ka samu kuɗi na baka zakka ba ni kuɗi yanda na tambayo ka ya halitta
mutum ne ke mutum yake bin mutum bashi sai ya hidda zakka sai don kwalo abu mai kabri sai ya bashi wanda kake bi bashi sai ka bashi wannan zakkai mai yawa bayan ya tahi na san ko kwana da sai ka kira shi kake to wani tunda ka samu kuɗi ka zo ka biya ni bashi wannan zakkar ba ta yi ba zakkar wayo ce inda ba abin shi bashi ba a bashi mai yawa shi wannan ma shi wannan mai zakai ya ma yi kokari akwai waɗanda suke cewa wani aika sai yana bin ka bashi ko yawwa ba ya ba ya bashi sai ce to na hidda ɗari biyar cikin bashin da nake baka na hidda zakka da kai zani ba amma tunda yana bin ka na rike abu ta shi akwai masu wannan wannan ma zakka ba ta yi ba duk wanda kake bi bashi in ka baya zakka ka bashi dan Allah kawai in ya ga dama ya biya ka in bai ga dama ba shi ke haka ake yi kawai ka bashi in ya ga dama ya gaugauta ma biyan ka in bai ga dama bai rike abu shi kai dai ka bashi domin Allah kawai amma an ka bashi dan ya biya ka bashi ba ta yi ba ko kuma ka kira shi daga ta waya ma ka kira ka ce ka mai biyan bashi ta ina ka ce zakka ka hidda ka bashi miliyan to ka rike abu babu zakka Allah ba zai karɓi irin wannan zakkan ba Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka biya mana duk bukatun mu gaba daya Allah kawo mana saukin rayuwa gaba daya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu Allah kawo mana karshen wahala gaba daya waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka biya musu bukatun su Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka shaye musu hawayen su Allah ka ba su abin da suke so ya Allah wanda ya gina wannan masallaci Allah ka saka mashi da alkhairi marasa lafiya da suke cikin likita suna jiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suke gida suna jiya Allah ka ba su lafiya da waɗanda sun zo nan ma suna jiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suka riga mu rasuwa Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna Allah ka gafarta mana zunuban mu Allah ka yafi mana su ya Allah Allah ba dan halin mu ba ya Allah Allah dan mu bayin ka ne ya Allah Allah ka kawo mana sauƙin rayuwa ya Allah duk abin da ya tsananta a cikin rayuwar mu Allah ka kawo mana rangwamen shi ya Allah Allah ka kawo mana sauƙin shi ya Allah duk abin da muke bukata na muriyar rayuwar mu Allah ka sauƙaƙa mana shi ya ya Allah Allah kawo mana saukin shi ya Allah Allah babu abin da ya gagare ka ya Allah Allah ka dibo mu da rahmar ka ya Allah ka dibo mu da tausayin ka ya Allah Allah ka kawo mana karshen wahala gaba da ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله